إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قرب الأقداج فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأذياد أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدل بنظرة تأتي لنا بالذكر اللهم على ديف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله نحمده حمدا يليق بجلاله ومرتبته الظاهرة والباطنة yau muna zama na ɗari da hamsin da biyu mun yi magana akan jiki da ruhi ya aka yaka musu aure ya wani irin nasba jiki yake da shi wani irin nasba ruhi yake da shi haɗuwarsu waje ɗaya cikakken lamari ne shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in mumini ya rasu ya samu rabin aljanna ma'ana cikan ni'ima na aljanna ba ta cikuwa sai an haɗa jiki da ruhi shine mun warware abin da ake kira mukalama abin da ake kira mukalama magana na sufaye mun warware shi wanda ya bi mu a baya in Allah ya yarda zai iya gane abin da ake nufi saboda haka a yanzu za mu shiga dai magana ne akan ruhi shin an tambaye shau tijani ana bayani ne akan ma'arifa saboda duk mutumin da bai san abin da ake nufi na ilimi ba in an faɗi ilimi to a dinga yin adalci ne ana haƙuri wanda bai sani ba bai sani ba wanda ya sani kuma ya sani haka ake magana iyaka an kasalin tibasi an shubahin wa ma alimta wa ma ƙarsha an kasali iyaka an kasalin tibasi an shubahin duk wani abin da ya rikice maka to karka sha wahala cikin cikinsa ka yi bincike wa ma alimta abin da ka sani ka yi magana kai wa ma ƙarsha an ka abin da ya zama maka shazi ne ya baka wahala sali ka yi tambaya haka ake shi abin da ake so wajen mai ilimi ya yi bayani abin da ake so wajen jahili ya yi shiru saboda in jahili yana magana to zai dinga jawo bala'i wa ƙasa zai jawo bala'i wa duniya wato sukutul alim shainun idan malami ya san abu ya yi shiru dauɗa ne idan jahili kuma ya san abu sukutul alim shainun shi kuma sukutul alim min idan malami ya yi magana zainun ado ne idan jahili ya yi magana kuma shainun illa ne malami ya yi bayani akan abin da aka sani malamai sun ce ana raba iliman ne ga baki daya a kowanne a bashi kujeransa in aka zo aka yi magana akan kujeran wannan in aka kira ruhu za a ce mala'ika a ruhu za a ce maka mala'ika ne in aka ce maka a ruhu za a ce maka rai ne in aka ce maka a ruhu za a ce maka numfashi ne ko wani abu ne mai kama da rai in aka ce maka a ruhu zai fito maka ta gurare daban-daban za a ce maka manzan Allah ne in aka ce maka a ruhu kuma ruhun ne dai shi kadai ne amma yana da kujera daban-daban da guri daban-daban yadda yake in aka kira shi kowanne zai ba da abin da ake nufi amma ruhul haƙiƙi sayyidina rasulullahi ruhul haƙiƙi kenan to idan aka zo za a yi tambaya a nan a sufanci yana duba irin gurin da zai amsa abin da za a fahimta ne kamar wa masu'alu ala kaunin ruhi alimatun tambaya ne akan kasancewan ruhi ita ruhi alimatun malama ce lima ya ulu ilaihi amruha yadda lamarinta yake komawa zuwa ga sanin haka fil aƙibati a ƙarshe yaya rai za ta san me za ta yi ta komo min sa'adatin au shaqawatin ko ta zamo yar aljanna ko yar wuta rai na sanin haka yana kana fil barzahi lokacin da take barzahi qabla tarkibin fi jismin kafin a sa ta a cikin jiki ai kaga ka wato zaman da take yi kafin ta zo da ita duniya to tana iya sanin ruhin ita kan tana sanin gurin da za ta koma za ta koma 'yar aljanna ce ko 'yar wuta ƙabla tarkibi fil jismi kafin a sata a cikin jiki ta zama abu biyu tana iya sani sai shehu jana ce inna hajaru alimatun ita ba ta san menene ba lima ya ulu ilaihi amruha ba ta san ina ne lamarinta zai iya koma ba ruhi yana fitowa dama ai ana sa ruhi ne a gangan jiki bayan an gama gina jiki haka Allah yi falon mastawa lamma sawaituhu sai aka ce na fahatu fihi min ruhi to gangan jikin yana iya sanin ce ruhin tana iya sanin dama ita 'yar aljanna ce ko kuma za ta koma 'yar wuta ce bayan an sata a jikin jiki sai gane ta ba ta sani lana hina halakaha fil barzahi lokacin da aka halice ta a cikin barzahi la ta dari bata san dan me limaza hulikat ba bata san me dalilin da yasa aka yi ta ba wa limaza yuradu biha ba ta san kuma me ake nufi da ita ba ila an zahara har sai lokacin da aka zahara a hazal misaka ta bayyana ta karbi alkawari wa hamlul amanati kuma ta ɗauki amana kaga a wannan lokacin shine inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibala وبين أن يحملها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا to fa'arafat hina izin a wannan lokacin da ta ɗauki wannan amanan da alƙawarin sai ta san ma za a rada biya abin da ake nufi da ita takalifan ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta bar kaza shine takalifin amran wa nahayan ne ai walam tadari aqibatuha a hakan kuma bata san ƙarshen ta ba min sa'adatin ita yar aljanna ce aw shaqawatin ko yar wuta ce wa billahi tawfiq abin da shauja ya faɗa kenan ba sani ba ko yar aljanna ce ko yar wuta ce sai abin da Allah kuma ya hukunta kaga al'amru yarju ila Allah subhanahu wata'ala ne gabaki daya to wa amma su'al tambayan da aka sake yi ala kaunil arifi shi arifi kamar yadda ruhi take arifi yana sani ba da bulugi hil ma'rifata bayan ya isa ma'rifa hal yarju ila maqamihi zai iya komawa cikin saninsa ai kowa ya san Allah tangaran dama ka dawo duniya ne kai sassabe kai leƙe-leƙe sai kuka haɗu to yanda kake ka san Allah tuntunin nan da ka zo duniya a nan duniyan ma ka san Allah saninka da Allah zai dawo irin wancan asalin ko ba zai dawo irin wancan asalin ba hal yarji ila maqami alladhi kana alayhi qabla tarkibi fil jismi zai dawo cikin makamin sa wanda aka san shi kafin tarkibin cikin jismi au ila a'la minhu ko kuma mafi yawa daga cikin au adana ko mafi karanci fal jawab anhu shaut jani dai ga abin da yace annahu laysa bi lazimin ba dole bane an yasilu ila maqamihi al-awwali yadda ya san Allah da yanzu saninsa da Allah kuma ya yi daidai da wancan. Au adana, ko ya yi ƙasa da sanin, au ala, ko ya yi sama da wancan sanin, ba dole ba ne. Wa ina malmaratibu martaban lillahi yana wajen Allah ne. Fil ma'arifati, cikin ma'arifa, yulihi ibadihi, Allah yana jibantarwa bawansa bi hukumil mashi'ati. yana hukuntar wa bayansa da hukunci ne na mashi'a waqti yarihi da zaɓin Allah ba zaɓin ka ba fal azwaqu fi zalika mukhtalifatun zaukin daban-daban ne eh yanda na sha ruwa na ji daɗin ruwan ba dole bane ka sha ruwan ka ji daɗin sa haka kowa yana sha daban-daban ne shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ka gane bambancin mashayan da aka yi umarni ga annabi Musa wa daribbi asaka alhajar fanfajara minhu isna ashara aina qad alima kullu unasin masharabahum kowane masharabi daban ne gashi za ka sha ruwan iri a wajen bubbuga ɗaya ne amma zaukin daban-daban ne ruwan yana bayarwa min baharin wahidi amma lazzatihi daban-daban ne yake fita wal maratib haka nan martaban mutabayyinatun daban-daban ne wa kadhalika al idrakatu haka nan yanda zaka riski abu yanzu yanda zan faɗi abu ku gane kowa fahimtarsa daban-daban ne wani ina faɗa ya ƙara fahimta akan abin nan wani kuma ina faɗa yana baya da fahimta na ne wani kuma yana daidai da fahimta na abin ya masa wani kuma ya ce to ashe ma kaza kaza ne ashe ma kaza kaza ne za ga ya ƙara gashi nan idrakatin daban zaukin daban kuma ba kai ne a matsayin wai malamin amma sai ka ga kuma kana faɗawa mutum ya fika fahimtan abin ya haka ne kai dai kawai an sa ka ka shi a hanya ka bar shi kawai da Allah ko ba ka bane eh ka sa shi hanya ka bar shi da Allah wannan ne yasa babu wani gadara da cewa na fi ka dan ni ina karantar da kai ba haka bane babu wani gadara haka eh zaka ga cewa kai kawai ka yarda kai dai ga abin da Allah ya bar maka ga abin da kuma Allah ya baka shi ga na kai godiya wa Allah amma wani kana gaya mar maganan kawai yana tohuwa ne fahimtarsa tana da yawa za a ce za a iya yin kaza ashe kaza da kaza da kaza to in ka bi in ka bi baharinsa sai ya faɗa maka abubuwa sama da dubu akan irin wannan Allah ka taimake mu na'am walaysa lil abdi fi zalika bawa ba shi da hannu cikin wannan illa ma yanziluhu bi hukmil mashi'ati sai abinda Allah ya saukar da shi a hukuncin da ya so waqti yarihi kuma ya zaba masa la nisbatu lil abd fi zalika bawa ba shi da wani nasba cikin wannan wa billahi tawfiq gam da katar ya tabbata ga ubangiji wa amma su'alu wani tabbayan kuma an salabin lil arifina arifai ana musu salbu hal ya kaula musu salabu ana mai da su a yi demoting ɗinsu bayan promotion min makanihim a kujeran da suke a saukar da su saboda sun yi laifi amla ko kuma ba a yin haka aljawabu amsa anna man la amana li ahadin min salabi babu wanda ya kubuta gabarin salbu da jami'il arifi daga dukkan arifai illal qudubul aqdabi sai qudubul aqdabi shi kadai ne komi za ka iya tsayawa a kujeranka kuma za a yi demotin ɗinka a saukar da kai ƙudubul a kaɗabi ne saboda shi ya samu ismin azim eh shi ya samu ismin azim aw liman kana inda ismul azam ko wanda yake da ismul azim amma shi ƙudubul a kaɗabi ya riga ya hau wannan kujerar shi yana da amnu ba za a dawo da shi baya ba amma duk wani arifi za a iya saukar da shi kamar su mafatul kunuzi ba kuma kamar su mafatul kunuzi kamar su autadu kamar nujaba'u kamar nuqaba'u kamar ga sunan dai maratib din daban-daban akwai masu kujeru ɗaiɗai akwai masu kujeru da yawa akwai wanda ɗaiɗai ku ne duk ana iya demotin ɗinsu ka yi laifi ka taɓa kaza a sarai da kai a mai da kai za ka sake dawowa ka nema saboda kujeran baya karɓan wasa baya karɓan wasa kowa in ka gan shi akan wannan kujeran to ya zo daidai aikinka a jona ka da wani aikin ka kai in baka kai ba a haɗa ka da rashin lafiya in baka kai ba ana son ka je sai a haɗa ka da talauci in baka kai ba yaron ka ya mutu in baka kai ba haka dai yanayin jarabawan daban-daban kuma in ka zuba muku jarabawan kujera ɗaya ake so a kai kujera ɗaya ne za ku dawo ne ku nemi kujeran misali kamar kujeran gwamna misali amma arifa don aka zo aka to kamar yadda kowa yake challenge ake yin wannan abubuwan a duniya haka wannan ma na wajen Allah haka abin yake tafiya sai an kai ka kai a gwada ka ta bangaren haƙuri a gwada ka ta bangaren kaza a gwada ai ana son ka zama halifan Allah ne to da wannan shine da ka ji ku ce ce ce wannan yana tsine maka yana zagin ka wannan yana ɗebe maka wannan yana cewa kai mutumin kirki ne wannan haka sai ka jure ka daure tukuna sai ka kai kujeran sai ka jure ka daure sai ka kai kujera a gaya maka wani magana guda ɗaya ya tayar maka da hankali ya hana ka bacci ɗaya in ka danne ka haɗa ka haɗe shike nan sai ce yau kai ka ci amma Allah baya baka baya ba mutum kujeran haka ai duk yanzu kaga kaman a gwamnatance wannan gwamnan ai an haɗa masa hankalin mutanen garin tukunna kafin Allah ya bashi haka ne duk wani abu ya san zai fara an auna shi a ga shin yanzu yana karɓar zargi ko rashin zargi dole sai an auna dole ya ce to ai yanzu ya saba an yi mar kaza wanda an mar kaza an mar kaza wanda da an yi marwa bai kai haka ba yanzu kuma an ƙara abubuwan watsar tsiri ne Allah ka taimake mu dai gaba mu cin jaraba shi yasa kullum Allahumma inna nas'aluka al-ludufa fi ma jara bihi al-maqadirun nan yana da amfani eh ka roki Allah duk jaraba da aka maka kaci eh domin shine zai baka juriyanci din ai ba wani wanda wanda zai baka Allah ne duk wani abu yana fitowa ne daga Allah. Auli ma ba mina wulik shehul kamil ko kuma shehi kamili ya maka ramana wanda ya kai wajen Allah zai maka ramana kai ba abin da zai same ka shikenan kai ba abin da zai same ka an ɗauke mar eh ai wannan shehu na kamala daga cikin tafiyan manyan mutanenmu ai daga nan ne ake kora mutum ya fahimci don ya kai haka duk mutumin da ka ba shi ɗariƙa in yana da jarimta yana jaye-jaye yana jaye-jaye ai duk bala'in a kanka ne a kanka ne a yasa ake jin jiki in mutum ya samu ya kwanta ka rasa in dai ma'aikata ne wa'inda suke tare da shi to duk abin da suka ja ai ba abin da zai same su saboda ai kai kace ku je ku yi eh dama kai da to ai kai ne mai lamana ku je ku yi na maka izini ka yi na maka izini ka je ka yi na maka izini ka je ka yi wannan izinin to duk rauhanan da su ta san masa kai da su ta san ma'ai kanka da dawo saboda izinin in da ba izinin bai nemi izinin ba in ya kwanto kuran to iya kansa ne ko almajirinka ne dan ba kai ka sa shi ba to amma daga zaran ka ka ɗauke shi kenan shi yasa shehanan suke cikin bala'o'i ai wani kaga an zaunar da shi a gida ko baya karanta komi abinda mutane suke karanta ya isa masa saboda ya rike kafan to haka abubuwan suke Allah ce muke mu wa masu'alu an to ga can kuma wa masu'alan haqiqatul insan an tambaye shi wata jani menene haqiqan mutum wa mimma wujida da me aka same shi ilah wa ma za yuradu bihi me ake nufi da mutum aka yi shi me ake nufi da mutum din aka yi shi aljawabu ana haqiqatul insan jawabi akan haqiqan mutum fa huwa majmu'ur ruhi wal jasdi shi mutum haduwan jiki da ruhi shi ake kira mutum amma kuma a ƙur'ani zaka ga ba ruhin ake magana mutum ba gangan jikin ake magana mutum za a ji wani karatu kenan ga abun sai ka ga kaman an tambaye ka za ka iya faɗansa amma Allah ba ka isa ba yadda abin yake ba ruhi ne ake kira mutum ba a alaman jiki shine ake kira mutum domin haka Allah ya yi sai jingina ruhin wa rabbul izzati ya tsalo na ka'anin ruhu ya ce kulin ruhu min amri rabbi wa ma'uci tuminan ilimi illa kalila kaga an jingina shi amma me anan Allah ya yi magana a kai walastibdada li haqiqati ahadima babu istibdadi ga haqiqan ɗaya daga cikin sunan akhara a ce wannan ruhi daban jiki daban a sai dai a ce ruhi da jiki shine mutum shine ya khadimal jismi kam tashka bi khidimatiha wannan waka shehu shehu Usman dan Fodiyo ne ya khadimal jismi kam tashka bi khidimatiha ya kai mai bautan jiki nawa garin gyaran jiki jikin ya ƙare a taɗallibar rifha mimma fihi husranun kana neman riba ne cikin abin da yake dukkansa asara ne shine gangan jiki in hab ila ruhin wasta kamil fada'ilaha ka dawo ka gyara ruhi wasta kamil fada'ilaha ka cika abin da ake nema nata wa anta bin ruhi labil jasadi insanu kai da ruhi kake mutum ba da gangan jiki ba to amma kun ga haka kuma haka ne wa anta bin ruhi labil jasadi insanu ana iya cewa menene insanu insanu huwa majma'ur ruhi wal jasdi majma'ur ruhu wal jasdi idan jikinka ya gyaru zuciyarka ta gyaru kaga ai can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil kulli jaddin mudaghatun idza salahat salaha al jasdu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasdu kulluhu ala wa hiya al qalb kaga da aka tashi wannan maka sai aka nuna maka naman kawai naman ake magana kamar iqra bi sun rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق كذا jini aka nuna maka jini aka nuna maka wato mutum shine wannan to amma yaya ya zamo wannan din tarkibinsa min fatin suma min alaƙatin suma to daga wannan kaga nufa ne ya koma alaƙatin ya zama mulgatan ya zama izaman faka saunar izama lahaman summa an sha'anahu halkan akhara halkan akhara to an sha'anahu halkan akhar shine sai gangan mutum ya fito kaga bit tarkibi ne yayi an jona an jona an jona daga nudufa daga mani kaza kaza kaza kaza kaza ubangiji ya kai har aka kai shi sai aka ce to shikenan a busa masa rai to busa masa rai shine wallahu subhanahu wata'ala ma zikira min haqiqatil insani illa jasdan Allah bai faɗi haƙiƙan mutum ba jiki ya faɗa kawai bai faɗi haƙiƙan mutum ba saboda haka wala karkar ganar insani min sulalatin ka gani min ɗinin mun halicci mutum sai ce min sulalatin min ɗinin kaga wani gurin ɗinin lazibin wannan dai taɓon wannan taɓon dai shi ɗin ne misal ƙauli kira da sanar da jiya ala kalakal insani min alaƙin ko ila gairi zalika min ayatul qur'an duk qur'ani mutum Allah bai kira mutum ba da ruhi a haɗe sai kira mutum kawai yana nuna maka mani ne shi gudan jini ne shi ɗinin lazirin ne shi salsalatun min ɗinin shi ne sannan alakatun shi ne sannan a hadisi kuma ya nuna maka mulgatun shi ne haka Allah ya nuna haka ne ko? fa'ina kullama zikira halakul insan duk lokacin da ubangiji ya kira halittar mutum ma zikira ba abin da Allah ya ambata illa surat jasdi sai dai suran jikin shi kawai wa ma ruhahu amma ruhinsa faqad katama Allahu amraha Allah ya boye lamarin wastabda bi ilmiha an halqihi abin da yayi istibda'i farawa wajen ilimin ta nan an halqihi haisu qala hina waqa'a su'ala anha lokacin da ya faɗa lokacin da tambaya ya zo kansa ƙullin ruhu ya rasulullah ka faɗa masa a ruhu shi ruhi kuwa min amr rabbi yana cikin al'amarin rabbi min amr rabbi yana cikin al'amarin ubangiji na ne walam yazid fi bayaniha ubangiji bai ƙara cikin bayanin ruhi ba lissibdadi saboda nisantan subhanahu wata'ala bi ilmiha ya nisantar da mutane da ilimin fahari to wannan haƙiƙatul insanu zahiri shine haƙiƙan mutum na zahiri kenan wannan shine haƙiƙan mutum na zahiri wa ma haƙiƙatu albatini amma haƙiƙansa na baɗini fahiyya marmuzatun an yi masa ramzi ne fi ƙauli sallallahu alaihi wasallama cikin faɗin Allah inna Allah khalaqa adam ala suratihi inna Allah halaka adam sai Allah inna Allah halaka adam Allah ya halicci annabi adam ne ala suratihi wallahi tunanin ka nake wallahi Allah wallahi na tunanin ka kawai cewa mun ce za mu yi magana da kai na mance sai yanzu Allah tunatar da ni Allah ke da inna Allah halaka Adamu Allah ya halice annabi Adamu ala suratihi ala suratihi ala suratihi kaga ala suratihi suratihi kaga al-insanu ne ake son a gaya maka amma insanu kaga nan sai aka sai aka yi ramzi sai aka ɓoye ruhu muhammadin ne saboda wancan ayan riga an gaya maka jasdu halaqahu min ma'in lazibin min silsilatin min dinin ko min sulalatin min tsinin sannan ga can kuma hadisi manzala alakatan mulgatan izaman nassi qur'ani ma ga gashi nan dai da duk jastu kawai Allah ya nuna maka shine insanu amma akwai daya sai ya haɗu da ruhu da jasdu tukuna yake zama mutum amma duk yadda Allah ya kira shi a ƙur'ani ya kira shi da siffan jiki ne sai ya ɗauke al'amarin yas'alunaka anin ruhu me suna tambayan ka to ruhi ba ce kuli ruhu min amr rabbi to anan sai ruhin ya zo amma a fakaice shine a zahiri gangan jiki shine jasdu a baɗi ne kuma yace inna Allah halaka adamu ala suratihi to kaga kafin halittan annabi adamu ruhun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne fara samuwa ai saboda haka abinda ake nufi a nan gurin kaga annabi muhammadu shine adamul arwahi annabi adamu kuma shine adamul ajasadi saboda haka ya zama insani wallahu alam wallahu alam wa qad ashara ila hadha ya yi nuni ne zuwa ga wannan bi isharatul latifatun ishara ce latifa bi kauli al insanu shi insani mutum hadaratul kamali shi hadara ne na kamala ya cika qubila biha hadaratul jamali sai muqabalan hadara na jamala hawat sirrul alihati bi asriha to anan ta tare dukkan sirri na ilahiya bi asriha baki ɗinsa. na hawat kenan wagar kala fi futuhatul makkiya ya faɗa cikin futuhatul makkiya ma siffatu adamu menene siffan annabi adamu kala sai ya ce in shita in ka ga dama kulta ka ce suratu hadaratul ilahiya shine suran hadaran ilahi wa in shita in kuma ka ga dama kulta ka ce majamul asma'il ilahiyya shine majmu asma'ul ilahiyya ce wannan kaga dama ka faɗa haka ba ya laifi ba eh an mai da kai baya ne fa an dawo da kai an tare maka karatun a cikin koko an mai da shi ya koma bai wuce kan allura ba amma kuma shine ilimin an nannaɗe maka komai shi kuma ke nufi wa amma su'alu amma yurad min al-insan amma tambayar da ake akan abin da me ake nufi da mutum almuradu minhu abin da ake nufi da shi mazharu sifatul haqqi shine mazhari wanda ake son a gane menene haƙu Allah kenan shine suke cewa walaysa ala llahi mustankirin an ya jama'al alami fil wahidi walaysa ala llahi bimustankirin an ya jama'al alami alam fa filwahidi duk wani kaun duk wani alam a mai da shi cikin abu ɗaya saboda ka gane Allah ɗaya ne fa innahu waqi'un wannan abu ne mai faruwa fi ma sabaqa alama uhbira bihi cikin abin da ya rigaya akan abin da aka bada labari da shi ba'adu ahlul kashfi shashin malaman kashfi annan la halakar ruha Allah ya halicci ruhi ɗuluhu tsawon ruhin tis'a mi'atu sanatin wa sabani na alfu sanatin tis'a mi'atu sanatin wa samanu na alfu sanatin dubu ɗari tara da dubu tamanin wa arduhu kazalika faɗin ruhi kenan kuma cusa shi ake yi da ƙarfin siyasa a cusa shi a maɗiga a ka ake cusawa watar fi tarbiyyati yulaɗif bi a waɗif birrihi barinsa cikin rainansa akwai mulaɗafa bi a waɗif birrihi wajen mulaɗafa na biyayyarsa wamtinanihi da kyautarsa wai zahari asari mahabbati lahu da yadda Allah yake bayyana gurbin soyayyarsa da shi a kamace hada tarbiyati sai ya tsaya a cikin wannan tarbiyya falamma za ka alamul firaku da ya ji za a rabu bayan an haɗu ishtaka sai kai ƙara wajen ubangiji wa ƙala ya ce ilahi wa sayyidi wa maulaya ubangiji na shugaba na majibancin lamarina la a ɗiƙo hadal firak ba zan so wannan rabuwan ba ba zan iya ba faƙal lahu rabu subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ya ce wa ruhin ma halakna ka litakuna muridan li nafsika ban halicce ka dan ka zamo kai ne za ka zaɓa abin da kake so ba wa ina ma halakna ka mun halicce ka ne lina zaharu fi ka sirru hadaniyatina dan mu bayyana maka sirrin kasancewa wahdaniya Allah ɗaya ne hazan ladhi yuradu min al-insan wannan shine abin da ake nema a wajen dan adam kaga an takure an mai da abu daya ka gane wahadaniya ne kawai walaysa Allah mustankirin an ya jama'a al-alami al-wahidi kaga ya isa ka gane kullu man alaiha wa yabqa kaga kadaita ne ai komi da kake ganin shi kaman haka ne babu shi wato abinda zaka fara ganewa ka ɗauki abin kasarabin biki anin ya hasibu zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu wajada Allah indahu duk wani abu ka ɗauke shi ka walwayniya ne duk komi na duniya ka ɗauke shi ka walwayniya ne kasarabin biki atin ya hasibu zam'ana ma mai jin kishin ruwa ya ga kawalwainiya zai tsammanin ya zo yana son ya samu ruwa ga ruwan amma ya shi zaman ma za ka yi zaton ruwa ne fai za ja in ka zo gurin lam tajidhu shay'an ba za ka ga komai ba wajen Allah inda sai ga Allah ne kaga wahadaniya kenan komi sai ka mai da wannan ilimin shine in mutum ya kasa ganewa sai a ce komai ma an kira shi da Allah ba haka abin yake ba kuma ba komi an kira shi da Allah an ce Allah ba ne a'a amma ilimin abin ne yake nuna maka dole sai ka mayar da kanka wajen Allah ka zamo kai babu Allah ne samamme kai babu Allah ne samamme kuma haka abubuwan yake ko mutum ya ƙi koya so haka abin yake amma kuma ga zuhurin abubuwa alamun sifatu alamun asma'u ga sunan yanzu na sifa na Allah yaron ya yi tsuntuwa mai yake cewa to ya yi gane kuma waye bashin ko kyauta aka zo ana rarrabawa in mutum ya ce ni Allah ya bani nawa Allah ya bani nawa kuma mutum ne yake bayarwa an gani irin wa'annan kuma an ji irin wannan sai a ture a ce ba ilimi ba ne ba zai yi hakan ba dole sai an tare an bawa kowa martabarsa sai a gane Allah yana bayarwa ta hannun bayansa ne amma in ka dubi Allah sai ka ga ya yi tajalli ne a jikin bayinsa tajalli ne a yi ya yi tajalli ka sha wahala ya yi tajalli ka sha jamala wannan duk abin da yake faruwa kenan wani haza saboda haka kulika batinan aka halicci batini wallazi khalaqa lahu zahiran abinda aka halitta na zahiri qaulu subhanahu wataala wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljanna sai dan ya bauta mana eh kaga wannan halqul zahiri kenan wancan kuma halqul batin aka hada fa hadha khitabun wannan magana ne fi alimul hikmati a alam na hikima wal khitabun kuma akwai magana fi alimul mashi'ati wanda yake alam na mashi'a amma batinan shi a baɗi ne huwa ma sabaka fil ibarati ka gani shine wanda ya gabata fil ibarati ka san ruhu ya ya riga jasdu ruhu ya riga jasdu amma ba ambace shi da mutum ba ba ambace shi da insanu ba sai da aka hada tsakanin ruhu da jasdu tukuna Allah ya kira insanu amma duk ƙur'ani in Allah ya kira insanu insanu sura kawai zaka gani ko ya fito alaƙatan ko ya fito da mu ce min silarisu min ma'in lazibin ko ya fito gashi nan dai amma surar mutum zai za nuna maka to kuma ba shine insanu ba sai ya haɗu biyu ɗayan a ɓoye ne shine baɗinin shine ruhu ɗayan a bayyane ne shine ya tsalo na kane ruhu ƙulin ruhu min an rabi sai aka raba wa ma utitu min ilmi illa qalila to haka abubuwan suke wal murad min insan abinda ake nufi da mutum fi kulli waqatin a kowane lokaci huwa ma ajaba bihi junaidu shine abinda shugaban sufaye ya amsa junaidu radiyallahu anhu hina su'ila lokacin da aka tambaye shi ما مراد الله من العالم menene muradin Allah daga alam kala ya ce mahum fihi abinda suke ciki an gane mahum fihi abinda su mutanen suke ciki shine muradinsa wai ma hidabul hikimati wai ma hidabul mashi'ati amma abu biyu ne iska haɗu ma hum fihi arada annahu lidhalika halaqahum ba da ya halice su ba to abin da ake nuna kaga wa ma halaktu jinna wal insa illa liya'rifuni wa ma halaktu jinna wal insa illa liya'buduni kaga tarkoko ne guda biyu amma kaga illa liya'rifuni illa liya'buduni walaisal muradu bil jawabi ba abin da ake nufi da jawabin annahu laysa babu wani abu illa suratul taqallubati sai dai sura wanda ake juya wal harakati da motsi bal abin da ake nufi al muradu min kalami junaidu anna jami'a taharruqatil alam duk wani motsi na alam wa taqallubati da juye-juyensa wa qusudihi da manufa wa hawadirihi da tunani kulluha muzahirul uluhiyati dukkan sa mazhari ne na ubangiji akwai wanda ya taba yin abin da Allah baya so yayi abin yayi mashi'a hikima hidabul hikimati hidabul mashi'ati yawa to babu wani li'anna asarul asma'i was sifati ai duk wannan asar ne na sunaye da siffofi shine ya baka wannan dama wa min hadal ma'ana daga wannan ma'anan ne ya qulu man qala min al-arifin dai daga cikin wanda ya faɗa daga cikin arifai ma fil kaunu kullu illa al-kamal kaunu gabaki ɗaya babu wani abu sai kamala domin babu nukusani cikin aikin Allah in Allah ya ce ka zamo arni shikenan haka Allah yake nufi kamala ne ba nukusani bane sai a zahirin ka nukusani ne amma kamala ne ya cika ne eh Allah ce zan dan wuta cikan Allah ne ya maka kyautan yan wuta shi yasa malamai suke sanin Allah ne yake sa ka ce a sa kai dan aljanna ko ba ba zabi a wajenka ka zabi aljanna ko wuta za ka roki Allah aljanna amma duk wanda Allah ya maka shi kenan a cika shine daidai saboda Allah bai yi ka dan ka zama muridi wa manufanka kanka ba a ya yi ka ne dan manufansa kaga kullum mai surun lima khuliqa lahu kenan kullum mai surun lima khuliqa lahu kowa an an halicce shi ne akan abin da aka yi aka yi aka yi sare masa ga abin da ake nufi wannan nan wannan nan shikenan Allah ka bamu dacewa ma fi suratu na kasu aslan babu wani surar tawaya aslan lianna tilkal kamalat uluhiyya domin wannan kamala ta uluhiyya ina man na kasu fiha amrun nasbi in ka ga in ka ga na kasa a ciki to lamari ne wanda aka nasabta shi na nasaba wa fil haqiqati a haƙiƙa ma tamma babu abin da ya cika illal kamal sai dai kamala domin idza tammal amru bada na ƙasu to wannan tamma na kamala shine ake ganin ya an samu tawaya amma ba tawaya kamala ne shi ma lana kamalatul uluhiyya domin cikan ubangiji kenan eh yayi ya ba kowa nashi eh ya ba wa ya ba wa musulmi ya hana musulmi ya ba wa kafiri ya ba wa musulmi ya ba wa kafiri duk abin da ake yi kawai ya yi wannan shine kamala na ubangiji su maƙala radiyallahu anhu sai shi da ne ce fa kullu man balagal ma'arifata duk wanda ya isa ma'arifa a tura ala hadil haqiqati zai gane zai tuntube da wannan haƙiƙa la mahalata sai dai in bai je ba in dai ya gane Allah to zai gane Allah a hakan lokacin da hindu take jin haushin sayidina hamza ai wannan zai baka ka gane tana jin haushin sayidina hamza saboda ya kashe mata miji ya kashe mata uba tana jin haushi aka yi tsantsa a cikin fushi ta sa wahashi ya kashe sayid na hamza da ya kashe sayid ta tsinko zuciyarsa ko hantansa ta ci shi ɗanyi a cikin fushi don ta more ta nuna cewa ta yi jarinta sai Allah ya ce a dama tuntuni kai kira daga cikin zababbu daga wajena duk wanda ya ci jinin hamza na rubuta ba zan sa shi a wuta ba haka kuma abin yake ita ta fito a cikin fushi ne tarama abin da aka mata ashe abin kamar nukusa ne amma kuma ba haka abin yake ba to irin wayannan suna nan da yawa wabillahi tawfiq gamdakatar ya tabbata da Allah in ta amma amlahu alaina shehana wa ustazina radiyallahu min hibdi wa lafazi wa barakallahu alaina bijahi rasulullah wa sunniyat hadha taqali taqayidi an ambaci wannan taqayidin bil isharat bi isharatin ishar min sayyidina radiyallahu daga shehu tijani bidurrin nafisi an kira shi durrun nafisi wato lu'ulu'u mai tsarki ko mai tsada fi farki bainar ruhi wa nafsi cikin bambanci tsakanin menene ruhu menene jasdinin gairi talbisin babu lubsu a ciki wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillah za mu tsaya anan za mu shiga kuma wani marhala Allah amin Allah ya ƙara mana son shaujani ya sanar da mu shi ya ƙara mana ma'arifa bizahi rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من إدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة آمين